أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقباب فريد داري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعد بي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه muna cikin fardul anwari fi akhlaqi awliya illahi al-akhyari muna zama na hamsin da ɗaya daidai a wannan littafi muna magana akan zubin waliyai a cikin hadara yadda suke tafiya cikin hadara muhammadiya kowane ofis da irin ma'aikatansa kuma wasu aikinsu yana shigan ma wasu saboda daka ga aikin ya shiga wannan aikin wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan saboda tausi'il hadara wasi'ancin hadara ne yake sa haka to in ka ɗauke su kuma kujeransu kuma daban-daban wanda hakan ne dama kuma duniyar ma gaba ɗaya take tafiya ko a zawahiru ne haka abin yake tafiya malaman zahiri suna cewa annas bin nas min badawin hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'aru khidama mutane da mutane min badawin hadiratin ko ƙauye ne ko ɗan birni ne ba'adun li ba'adin shashi da shashi wa illam yash'aru ko sun sani ko ba sani ba hidima suna hidima wa juna ne wannan aikin sai yana shiga cikin wannan ne wannan aikin sai yana shiga cikin wannan kadarta kana da kuɗi to ai baka da abinci kadarta kana da kuɗi watakila baka da lafiya kadarta kana da kuɗi kana da buƙatar suran da ka yi wannan kuma kadarta kana da kana da kayan abinci baka da kuɗi wannan kadarta ka yi training din da ka warkar da marar lafiya ka yi training din jinya ba ka da kuɗi kana buƙatan kuɗi wajen marar lafiyan da yake da kuɗi saboda haka ya taimake ka ya baka kuɗi kai ma ka taimake shi ka bashi ne kana da buƙata ka ci abinci kai kana da kuɗi amma baka da abinci ka taimaki mai abinci ka bashi mai abinci ya taimake ka ya baka abincinsa ne kana da bukata ka sa sutura wajen masu kaya ka taimake shi ka bashi kuɗi ya taimake ka ya baka suturansa haka duniya take gaba ki daya kowa akwai tadakuli ne akwai tadakuli cikin dukkan lamari to haka lamarin ilah babu mutumin da yake mutumin da ya zo duniya ma ya zo ne a hannu saboda haka an haifo shi ne zai fada hannun wasu to tun da aka haifo shi zai fada hannun wasu to haka nan kuma daga hannun wasu za a dauke shi a kai shi wajen yadda zai koma to a shekenan ta dahuli ne haka duniya take to abinda sufanci yake nema mutum ya gane to ya gane wa'innan tafiyar su ake nufi tamyizat in ka samu ka samu tamizi to za ka iya gane yadda Allah yake lamarinsa shi Ubangiji kulli yomin huwa fi sha'an ne kulli yomin huwa fi sha'an saboda haka babu wani abin da yake munqadi kowane abu yana tafiya ne amma kullu shay'in fanun illa wajahu sai dai zatin ubangiji mun yi magana akan waliyai wanda suke da adadi sannan za mu shiga waliyai mallamin husar min al'auliyar adadihun su kuma ga sunan akwai shugabansu da shugaban fara sannan kuma za mu tafi su ma ana bayani a kansu amma su ba cika cewa su arba'in ba ne su goma sha biyu ne su goma ne su bakwai ne su ɗari hudu ne su a'a su kuma yadda suke kenan amma zubin simfi na maratibul wulayati Allah ka fahimtar da mu waliyan Allah ka samu daga cikinsu. Faslun fi zikir mallam ya sar min al'auliya adadihum. Fasali cikin ambaton wanda ba iyakance su daga cikin waliyai wajen adadi ba, Allah ya da su. Ƙayar sai ji muhiddin din al'arabi radiyallahu anhu yana cewa, wa kadda karna min rijal mahasurin mun ambaci mazaje daga cikin sufaye wanda aka yi masu hasaro da adadi fi kulle zamanin allazina la yakhlu zaman fi adadin cikin adadi allazina la yakhlu az-zamanu anhum wanda zamani baya gushewa dole sai suna ciki ma zakarna fi hadha al-badi sura mu ambata yanzu falyazkur min ar-rijal allazina la yahtassuna bi adadi mun ambaci wancan wanda ake ambatansu da adadi sannan za mu ambaci a rijalullahi allazina la yahtassuna bi adadin khasun ba a cewa su kaza ne yasbitu lahum fi kulli zamanin amma ana tabbatar da su cikin kowane zamani yaziduna wa yanqusun suna iya yin yawa suna iya yin kaɗan la yazidu wa la yanqusu tilka al'adad hul malamati alul mad akwai maratib na sufaye wanda ake kiran su malamatiya su malamatiya wasu wasu manya ne daga cikin shugabanni ne daga ciki ba sa karuwa ba sa raguwa kun malamatiya ahlul madadi su ana kiran su kawai malamatiya wa minhum man ramzuhu mimun wa ha'un khuliq summa mimun wa dalun fa dhaka sayyidun wa minhum daga cikin su man ramzu mimun wa ha'un shine muhan sannan mimun wa dalun madu kenan sayyidina rasulullahi fa zaka sayyidi shine shugaban mu wato malamatiya suna tafiya a siffan sa ne eh minhum radiyallahu anhu malamatiya sune malamatiya wanda farillan su ya wadace su in suka yi farilla ko ba su yi nafila ba yayi saboda mafiya yawa yin nawafilul khairi cikin ibadat shi yake jona maka farillanka wanda baka iya ba an ce shugaban mulamatiya ba da rasulullahi wa sayyidina babakar siddiq wannan kujeran ana nasabta ta da yan ɗarikan tijaniya wato ɗarikan tijaniya aksarin mutanen ta mulamatiya ne na'am wa kad yaquluna suna cewa almalaniyati wa misalatu ahli tariqin lahi su ne shugabannin masu tariqa wa a'immatihim su ne shugabannin su wa sayyidul alami fihim shugaban alam yana cikin su wa minhu wa minhum kuma daga cikin su wa huwa shine sayyidina muhammadu rasulullah wa humul hukama'u su ne masu yin hukunci allazina wada'ul umura mawdi'aha wanda suke sanya dukkan lamari a gunda take wa haka muha kuma suke kyautata ta wa aqarrul asbaba suna tabbatar da wannan abu da sababi fi a makiniya a gurin da take wa nufuziha da zartar da jafin mawabi'i a gurare alfiyan bagi an tantafi anha wanda ya kamata ya cancanta a kore ta a gurin da su tsaye da shi a gurin ya tsaya wala alu bi shay min ma ratabtuhu ratabahu Allah fi khalqihi ba sa wofantuwa da wani abin da Allah ya rubuta cikin halittarsa ala hasma ratabahunna a gwargwadon da suka rubuta shi fi ma taktabi darul ula in an yi wannan abin dan duniya ne tarku li darul ula ana barin sa dan duniya ana barin shi a gurin wannan duniya ne kawai wannan kuma lahira ne kawai misali suna bambance wannan aikin duniya ne kaga idan mutum yana son ya ga shagala to ya shiga kasuwa idan mutum yana son ya samu shari'a to ya je masallaci to suna barin wannan sun kujeran da yake wannan ma kujeran da yake ba a haɗawa wannan ya insan an rab wannan kuma ya ja'al insan an ya shigula rabbihi haka abubuwan to suna ajiye shi a kowane kujeransa wa ma taktayi darul akhirati duk abin da aka hukunta shi na gidan lahira taraku li darul akhirati zaka ga ko a auradin dariqa zaka ga ana cewa ismun lahil azim fatiha binatul ismi ko ba a karanta shi dan neman duniya ba a karanta shi dan neman duniya ana barin shi ne can kamar akwai aurare da yawa a ɗariƙar tijjaniya da aka ji an ce maka wannan ba a yi don a nemi duniya da shi e ba a yi saboda ana to suna barin sa a hak a irin gurin da yake anan suke barin sa ba za su yi wani kulle kulle sai sun jona shi ya jawo duniya ba a ba a yi suna barin sa a haka fa nazaru fil ashiya'i bi ainin lati nazara Allah ilaiha suna kallon abu da irin ganin da Allah yake son su ganshi da shi lam ya haladu bainal haqa'iqi ba sa hadawa tsakanin wannan haqa'iq wannan shara'i'u ne abin da ake kira da haqiqa da shara'i'u ina ka ce shi musulunci yana da martaba guda uku ne islamun dariqatun haqiqatun in an ce wannan shari'a ne shi shari'a ya buruzul ashiya'a ne abu ne a fili shi kuma haƙa'iƙu abu ne wanda suke ɓoye abu ne wanda suke ɓoye ba kowanne yana kan kujeransa to in aka zuwa ce to shikenan wannan ya tafi wannan ya tafi masalan a shari'a za a iya zuwa ce maka Allah ya halatta maka Allah ya halatta maka ka sha siga a haƙiƙan abin da ke jikinka wanda ulama wadibbu suka sanya su Allah ya halatta maka sha kaga halal ne a zahiri kowa san halal ne sai shi kuma ya ce haramun ne sai ka ce Allah ya halatta min abun kai ka zo ka haramta wallahi zan sha ɗayan biyu ko ka ji jiki ko ka mutu saboda haka wancan ne ƙarya ko shi wannan wannan wanda ya faɗa ne ƙarya duk ba ƙarya gaskiya ne duk gaskiya ne to amma akwai akwai iradi akwai mu'arada akwai abubuwan da ake in aka zo na ya ce to shi kenan naji kai wakilin Allah ne ka san abin da ban sani ba sai mutum ya tsaya sai ya zauna lafiya in ka ce a ba wanda ya isa hana ka shikenan sai ya ce to shikenan ka gwada in ka gwada kuwa ko ka sha wahala ko ka mutu gashi kuma abin ɗaya ne a hakika babu mutumin da yake kashe wani sai Allah kuma alƙali ya sani sai ka ɗauko mashin sai ka zo ka raba wani ka baya ka kifa shi da ka sai ya mutu aka je ka ce wallahi ba kai kashe shi ba Allah ne domin ba wanda ke kisa sai Allah sai alƙalin ce eh gaskiya ne ba zai faɗa ba so shari'a ne muhallin shari'a ne a nan gurin shari'an za a ɗauka ba za a yi amfani da wancan ba amma gashi nan Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke kashe rai lokacin mutuwar to dole sai ka rabe wannan kujeransa daban wannan kujeransa daban saboda a samu zaman lafiya in ba haka ba ba a haɗa muhallin tauhidi da shari'a kowa sarki ne kowa sarki ne in ka haɗa ko abu zai dame in ya dame kuwa to ba hukunci in ya zama ba hukunci kuma to ba za a iya zaman duniyan ba ba a nan suke aiki ba sai ba sai in an bar nan tukun da su aikin ka gani lam ya khalidu bainal haqaiqi falamalaniyati majahulatul aqdarihim su malamatiya din nan majahulatul aqdarihim ba a sanin kadarin su la ya'rifu illa sayyiduhum ba wanda yake sanin su sai shugaban su allazi habahum wanda ya ba su hasahum bi hadal maqami ce bancin da wannan maqami wala addayin husarhum babu wanda ya ce maka su kaza ne bal yaziduna yanqusuna suna karuwa suna raguwa su ne malamatiya wannan kujeransu kenan malamatiya sai fukarau za ka ji malamanmu suna cewa anal abdul faƙiri alhaƙiri ma to faƙirun nan ba na talaucin kuɗi ake nufi ba kasan mutanen aka ce faƙiru sai ɗauke shi a shari'a to faƙiru akwai na shari'a akwai na haƙiƙa abin da ake nufi na haƙiƙa babu wani mutumin da yake da wani abu na shi komi na Allah ne daga wajen Allah ake karɓa wannan shine malaman da ga za ga Ibrahim alfaƙiru ila rabbihi za ga rubutun wasiƙar shi tijjani da ga ya ce Ahmad bin Muhammad at-Tijjani alfaƙiru ila rabbihi ba faƙiru na kuɗi mu kuma nan aka ce faƙiru ya ce talaka kawai na kuɗi yake nufi a'a faƙiru ila rabbihi wancan wanda yake ya sha bamban da faƙiru fi shari'atin al-zahiri wannan ana faƙiru zai ce ai bai da komai ba haka ake ne ba ba ka da komai gaskiya ne ba ka da komai amma an ɗauke shi akwai tafifi akwai tashdidi a sufanci babu wani abu naka lalaka wala minka wala ilaika kullan min Allah subhanahu wataala saboda haka akwai wani abin da zaka nema naka babu saboda haka komi na Allah ne kaga al'amru yarju ila Allah to in baka in baka mayyaze wannan a kujera kaza ba ne wannan a kujera kaza to za ka haɗa kashi ma'ana za a sa mutane su shiga ɗimuwa wanda ba su iya tamizi su warware ba nan ko za a sa mutane su shiga tamizi ba zai yiwu ba wani umar radiyallahu anhu al-fuqara'u akwai fuqara'u wala adada ne hasiruhum su ma babu wani adadi zaka ce su kaza ne aidan bal yaksuruna wa ƙilluna suna yawaita suna karanta qala Allah ta'ala tashrifan ubangiji ya faɗa saboda ɗaukakawa na jami'il mawjudati daga dukkan samamu wa shahadatu lahum da shaida gare su ya ayyuhan nasu ka gani ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ka gani antumul fuqara'u ila Allah akwai wani abin da kake nema wanda ba na Allah bane saboda haka ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah kaga ismu tashrifin ne Allah ya jefa mana kama a ce almasjidu a ce baitullahi almasjidu baitullahi to nan gidan nawa yi na Allah ne kama ka sai Allah ya tahassusi sai ya ce almasjidu baitullahi masallaci ɗakin Allah ne kasuwa ma wani Allah ne amma sai ya ware sai ya ce sai ne ɗakin shi ta sharifa ne kawai ya yi haka ne don ya sharrafa ɗakin ya sha bamban da gurin da aka je kai wasa saboda nan yu'badu yu'badullah fi hunaka ya yi wani nasu an tumu da fukara ila Allah wa kala abu yazid abu yazid bustani yana cewa ya rabbi bi ma za ta karrabu ilaika ubangiji da me zan nemi kusanci zuwa gare ka kala sai ce bi ma laysa li zillatun wal iftiqaru cikin abin da bani da kaskanci bani da bukata me Allah yake da me Allah ya zama kaskancece a ciki me Allah yake da bukatan shi saboda haka duk abin da ka ga ni ba da bukatan shi kai kake bukatan shi to anan ne zaka neme ni shine ana inda mun kashiru qulubuhum li ajali duk wanda ya kasa da zuciyarsa ya yarda bai kai ba to ni kuma na tare da shi kaji yanayin tafiyan ma'arifa to duk lokacin da kaga mutum ya zama murafa'un to Allah ba tare da abin amma mutasafilun Allah yana tare da abin za ga ka yarda kai muhtajun ne ilai kai baka da wani abu sai ka ji Allahumma antal gani wa anal faqiru Allahumma antar rabbu anal abdu Allahumma anta kaza anal kaza to don ka duba za ga ai kai kana kai ne a ƙasa to a wannan lokacin kuma yana tare da kai to shi kuma abin da Allah yake so kenan amma an ta nafsu ya nafsu mana an wa mana ana ta ce an ta an ta wa ana ana to da da kwai ai ka ga wa an isa kenan an ta an ta wa ana ana haka to shi yasa su ba suka ce arba'atun muhlikatun lil abdi abu hudu ne yake halakar da mutum ana wa abi wa jaddi wa nahanu ana wa abi wa jaddi wa nahnu ba dan mu ba ba dan babana ba ba dan to duk wa'annan yana halakar da mutum saboda babu babu tawadu ciki yayi قال تعالى وبنجي ce وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ka gani ban halicci mutum da aljan ba illa li ya abuduni illa li ya arifuni illa li ya zulli li ya zulluli sai dan su kaskantar da kai gare ni eh wa minhum radiyallahu wannan fuqara kenan wa minhum wa minhum sufiya in aka ce sufiya su ma suna cikin jumla ne masu zaman kansu in an ce sufaye nawa ne nawa zaka ce saboda haka la yasiru na adadan ba za a ce nawa ba ne saboda su daidai suke da salihai a cikin salihai suke fukarawa ma cikin salihai suke dukkansu a cikin salihai suke suna daga cikin maratib masu nisa don daga cikin su ake zakulowa a koma can a kai mutum ko ka zama daga cikin nukaba'u ko ka zama daga cikin nujaba'u ko ka zama daga cikin abdalu ko ka zama daga cikin wayannan duk gaba ke daya daga cikin sawalihu ne ake fitarwa na'am wa minhum radiyallahu anhu as-sufiyya wala adadin yahshurun bal yakshuruna wa yuqalliluna suna yawaita suna kadan wa hum alul makarim al akhlaqi to su kuma da ake gane sufanci yadda yake karuwa su mutane ne masu makarimul akhlaq dama ɗabi'ar ana son ka siffantu ne da siffar manzo Allah man ta halaka bi halaqin lahi wanda inna lillahi salasin ati khulqun Allah yana da waɗansu ɗabi'u guda ɗari uku man ta halaka bi wahidatin naja ko man ta halaka bi wahidatin da kalal jannata in ka ɗauki ɗaya kawai ya isa to wani ya cinye biyu wani ya ci uku wani ya ci hudu wani ya ci biyar wani ya ci shida wani ya ci ɗari wani ya ci ɗari da haka haka abin yake to saboda haka wanda gwargwadon ɗabi'ar ka jawo ta da shi sufanci ba karatu ba ne ɗabi'a ne ba karatu ba ne ɗabi'a ne idan ka ga ɗabi'a mai kyau sai ka ɗauki ɗabi'an kai ma sai ka rataya a jikinka masalan ka ga wani ba shi da aiki sai ce da sai na taba ganin wani mutum duk lokacin na yaro duk lokacin da ya zo sayan abinci a dandali to zai sayi shinkafa sai ya watsa wa kadangaru kuma in ya zo cin abincin za su zo wallahi sai ya watsa musu yadda ya saya haka zai watsa musu wannan abun na dade ina lura da shi sai na ga cewa ai makarimul ahlak ne me yasa mu ba za mu iya ba ajiya ne kaga wannan qala lahu ne ko qala rasulullahi ba wazi bane aiki ne shi kuma sufanci aiki yake bukata in kaga wani yayi wani abu na alhairi kai ma ka gwada kai ma ka gwada sai ka gwada wannan aikin alhairin sai wani ya zo ya cire ya ce baka yi ba sai wani ya zo iyaka a ce ka yi riya ko iyakansa kenan to amma kai ka san dan me ka yi kana koyi ne wannan magana kuwa dama ba wani abin da za ka yi a duniya ba a kai maka hari ba sai dai in ba alheri sai an kai maka hari a kai to sai mutum ya koma ga Allah za ga wasu sun sayo abu sai zo rafi sai su watsawa dabbobin su ba shi saboda Allah da manzo Allah na kalli wannan abun na koyi wannan abun kuma daga mace ba yahudiya su saya abu su kai daji shine kwanaki da naga irin wannan sai na saya abinci na sa aje a neman mun gidan tururuwa a hanyar bauchi aka je aka ga gidan tururuwa na sa a sayi shinkafa da komai a jaba saboda manzo Allah ko da sau ɗaya ne dai na gwada a ciki wanda za su ci an san adadinsu ba sani ba to shi ne da aka ishe ibrahim yana cewa alhalku kulluhum iyalullahi alhalku kulluhum halitta duka iyalin Allah ne to iyalin Allah kuwa ka kyautata wa iyalin Allah sai Allah ya kyautata maka sai ce ka bar mutane a gari baka ba su abinci ba ka je can can din an damu da su kamar da aka damu da mutanen kowa a can din ma yana samun abincinsa amma dai za ka yi abin da ba mu cika yi ba mu sai ka je ka gwada a gwada sai ga an kai wani irin level kuma an samu amfani eh sai ga Allah a Muhammadu al-Ghazali fa kuda ne ya sauka a kan tawadarsa ya saurare shi ya sha ya tashi Allah ya masa gafara da wannan kuda kuma ga shi hadisi ya zo kariya ta kariya karuwa mai zaman kanta ka san sabon Allah wanda ake bayyanawa da wanda yake ɓoyewa wanda yake shan taba sai ya shiga ɗaki da wanda ya fito yana sha a kan hanya wanda yake cikin ɗaki wancan imani ya fi shi imani ai ya ji kunya amma wancan ya ce Allah ka ce kan sha to na sha duk abin da za a yi ai haka ne haka shi aikin ne yake nuna abubuwan amma kowa yana sabon Allah irin nashi kowa yana sabon Allah irin nashi wanda ya ɓoye ka san imaninsa ya fi wanda bai ɓoye ba to ta karuwa mai zaman kanta mai ɗaki ta shayar da kare Allah ya shiga da ita aljanna abu huraira ce to idan kuwa har ga ka misali ko da yake shi na abu huraira akan kyanwa ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dakalat imratun nara wata mata ta shiga wuta fi hirratin akan kuliya rabadatha walam ta'kulha walam tashribha hatta matat ta ɗaure ta bata ciyar da ita bata shayar da ita ba har ta mutu da ta sake ta da ta ci min rizqin lahi ci ardi in ta yawo da ta samu abin to ta rike ta sai Allah shigar da ita wuta Abdurrahman bin Sakhar sai ta in ku har za a hana ta abinci a shiga wuta ba shin an ciyar da ita za a shiga aljanna sufanci kenan fa hulkun ɗabi'a ce to irin wannan in ka ɗauki ɗaya akwai abubuwa da yawa ba wai zai dame ka ba ne gwargwadon lokacin da kake shi ne a lokacin da ka istimali iyayen mu mun tashi mun gani suna zuba wa kadangare ruwa zai sha a wajen wanke wanken su amma su ce wannan sun zuba masa ne saboda neman yardan zatin Allah kuma sai ga kadangarin su suna sha ga ruwan kwata din ba za su sha ba wanda in babu wannan din wancan za su sha amma sun san an girmama su su kuma wannan sun neme yardan Allah wannan shi yasa muka tashi da makarimul ahlak da har yanzu aka kasa karya arewa ga baki daya sai da aka kawo mana izala duk wa'annan aikin aka hana duk aka hana sai mutum ya dauke shi banza ba komai bane wallahi shi yasa ni kullum nake kallon izala yahudanci ne a ciki billahi alazimi saboda duk abubuwan da aka nuna mana na makarimul ahlak mutum zai tashi ba zai iya rubuta sunan shi ba amma ɗabi'arsa kai ka san ɗabi'a tana da kyau shine hulqun abin da ake bukata kenan amma sai zai ga mahaifinka uban yana tsoron dan yana mar magana yana mar kunkuni abokin wanka baka yi saka mar kunkuni ba lokacin da muka tashi abokin wanka baka yi saka mar kunkuni ba saboda ganin girma to duniya ta kai wani iri dama Allah ya alƙawarin zai tashin kiyama amma ana mana tashin kiyama da izala ne saboda haka abubuwan mu yana wargajewa wayannan hanyoyin kuma su ne hanyar da mutum zai yi itibari ya fahimci abin da zai fahimta Allah taimake mu a dawo kan hanya Allah taimake mu yukalu ana cewa man zada alayka fil fil akhlaqi zada alayka fit tasawuf duk wanda yake da ɗabi'a ɗaya akwai wani abin da ya faru ban sani ba ba akan magana nake kai aka ce shi mala bakar platani Allah masa rahama duk tattabaru in suka bace a unguwa in ka je gidansa zai kira tattabarun su sauko ya ce wannan da wancan da wancan baki ne naka ne naka ne ka je ka kama kuma shi zai kira su zo yanzu kuna yi kuma da an da an ci gaba kuma zai yi wallahi ban san wannan ba sai bayan wafatin shi saboda ni na abin da yake faruwa ina gidan marayu na zaune sai na ga kuciya gurguwa ta zo tana cin abinci amma gurguwa ce tana cin abinci sai na ce a zuba mata gero sai aka zuba washe gari sai naga sun zo su uku sai na ce a zuba mata abinci ban kiyaye kowane kwanaki ba ne wata rana sai na zo sai naga haziya ma ta sauka sai na ce a zuba mata abinci a zuba musu wannan shayin yana da rai ban san wannan abin ba inda ina yi to yanzu za ka same su sama da hamsin kuma sun san lokacin cin abincinsu a yanzu haka suna nan ana sallan azahar za ka ga sun zo sun zazzauna suna jira lokacin nan yaran muna shiga sallah da su sauko su ci abinci ba hulkul ba ne ba ɗabi'a ba ne amma wannan gurguwan ni a dalilinta ne sai na daina ganin ta kuma sai kwanan nan na fito daga masallaci sai na ganta a cikin wa'annan kusan guda hamsin din sai ta sai na yi tunanin na ce to watakila mace ce ta yi kwanci ne ta aihu ta dawo to wa yake gaya wa sauran a zo in ban da Allah ko kasuwanci muke zuwa mu ce muna da kwastoma ana ka gani to ba hulkun ba ne sai na sa wa ya ba dan na ce wa yaron na ce to zaman ku a nan gidan shine zaman wa'annan kar wani ya kuskura ko da wasa ya jefi daya wallahi sai na zane shi yaran suna wasan su a nan su kuma suna cin abincin su a can har kowa ya saba da kowa so to kaga irin wannan abin da ake bukata hulkun ne ɗabi'a ne ba karatu ba ne amma na san dai akwai alheri to sai wani kuma ya koya shi ma ya je ya rage ni da na jin shi malam abubakar fulatani sai na ce a ƙara a dinga zuba musu mudu uku a ini in aka zuba musu da safe da yamma a zuba musu in bayan la'asar sun shiga karatun ƙura'ani a sake zuba musu su sauko da koya aka yi motsi su tashi yanzu aka zo in dai baka yi ta wajen su ba suna abubuwan suna ci da gansu wasu suna saman kwano ma sun dawo kan bishiyar nan askari to ɗabi'a ce koyansa ake yi kada mutum ya tafi lahira shi kadai kudinsa kawai wannan bai yi ba yawa ka nemi wani abin da kake yi ko Allah zai yarda da kai haka ake nufi a sufanci ka yi wani abin da wani zai buya faɗan hakan ana faɗa ne dan wani ya koya ba ma neman lada a wajen wani aiki ana faɗa ne dan wani ya koya ya yi na ga wani mutumin da ya koma ga Allah ko mace ce ko namiji ne tsuntsayen tsakanin tattabaru da kuciya suke tafiya hakan kabarinsa lisu ilfi'ili ko li husn ilfi'ili saboda kyakkyawan aiki ne in har dabba ta yi mukashafa ta je kan kabarin mutum tana zama saboda baya nan a yana ganin ya kamata mutum ne sai ce to yaya aka yi haka shi mutum ne mutum kai me yasa ba za ka yi ba abinda sufanci ke bukata kenan aikin alhairi ka koya ka yi in ka koya ka yi shi kenan shi sufanci yana karuwa ne in ka fi abokinka da makarimul halak daya ka fi shi sufanci in shi ma ya maka tafiyan mota ne kun san tafiyan mota sabuwar mota ne da kai sabuwar mota ne ne in na fi ka himman maka ubatakin in kai ma himman ka ta motsa ka zo ka mun ubatakin haka za mu yi ta tafiya har mu isa in kuwa na rike wuta ka kasa kama ni to ka san haka abin yake don akwai wanda yake shi a zabure yake a cikin himma akwai wanda kuma yake bacci yana tafiya haka abubuwan suke tafiya har wajen Allah ma haka ne eh Allah ka taimake mu maqamum intima ala qalbin wahidin maqamin su suna taruwa ne a zuciyar mutum daya aska tsuliya atis salasa ka sarayar da ya guda uku fala yaquluna li wala indi wala mata'i ka jefar da wannan guda uku askadul ya atis salasa sufanci abin da ke so karka ce ni nawa ne indi a wajena mata'i kayana ne a shine ai annabi annabi Musa alaihi salam wa ma tilka bi minika ya Musa yace hiya asaya ka gani hiya asaya o asaka sandanka ne alƙi ha jefar da ita magani fala ma alƙaha fa idza hiya hayatun tas'a yana jefa ku ta zama macijiya fa walla mudbiran ya juya kuma zai gudu da kai da kace naka ne ya zaka gujewa abin da yake naka saboda abin ana son ka nasarta shi ne ila rabbul izzati shi ne ma'ana la haula wala quwwata la laka wala minka wala ilaika wala alaika kuma ai la yudifuna ila anfusihim shay'an karka nasabta wa kanka wani abu ai la mulkan lahum duna khulqillah ba ka da wani abu duk abun na Allah ne fahum fi ma aidihim ala sawa'in duk abin da ke hannunsu daidai ne ma a jami'i masu wallahi tare da dukkan abin da ke wani Allah ma a takariri ma bi aidil khalqin lil haqqi tare da tabbatar da abin da ke hannun halitta zuwa ga ubangijin halitta la ya dalibu na bi hadal maqam ba a neman ubangiji da wannan makami ba ya yiwa wa hadi dabaqatun wannan dabaka ce hiya lati yazaru alaiha harqul awaidi anan ne ake samu kayi karama shine harqul awaidi an etiyarin minhu daga zaɓin Allah leƙi mu dilalata ala taziki biddini saboda a tabbatar da dilala nuni ala tasdiki biddini a gaskata addini wasu hati da ingancinsa fi mawaɗi'ar darura ce cikin guri na darura wa kada ayyana misala hada na zai fa'ifa mun gani kuma da yawa wajen sufayen haka yana faruwa duk lokacin da ka saki abu ka bar wa Allah ba naka bane ka cire ya art din nan gabaki daya komi to za ka ga abin da kuma shi kuma zai yi ana taba ka shi zai zahara man ada li waliyan faqad azantu bil harbi kenan wa ma taqarraba ilayhi abdi bi shay'in taqarraba ilayhi taqarraba ilayhi ka nemi kusanci da Allah da aiki Allah ya tozata ka a ba zai ba ba zai ba fa iza ahbabtu kuntu sam'uhu wa basaruhu wa rajluhu wa yaduhu wa lisanuhu kull duk sai zamu Allah ne ke jibantar lamarinka wa min man yaf'al zalika akwai wanda ke aikata ka li kauni sara uddatan lahum zai zamo al tattali ne gare shi ga sa'irul umuril mu'tadati kaman sauran al'amari na al'ada inda ahliha ga ma'abutansa fa ma hiya fi haqqim harqul adati idan kaga wanda yake yin haka yake nasabta to ba zai samu hawariqul ada ba fa yamshuna alal ma'i za ga wadansu suna tafi akan ruwa ba yamsuna ba ne yamshuna ne sun kuskuren bugu ne ba zai zama yamsuna ba yamshuna alal ma'i za ga wasu suna tafiya akan ruwa wa fil hawa'i za ga wasu suna tafiya akan akan iska kama namshi na hannu wa kullu dabatin alal ardi kamar yadda mu muke tafiya da mu da waɗansu mu akan ƙasa da dabbobin mu akan ƙasa muke tafiya wasu ga akan iska suke tafiya su ne a sofiya kenan to na hudu wa rabi'uha ubadu rijalillahi la yaqbuna al-makan illa lillahi akwai na hudu rijal ibad ubadun su kuma ubadun ne eh ubadun su lamanin su ma yana kama da malamatiya amma la yaqbuna makanan ba sa barin wani guri illa lillahi sai saboda Allah qala subhanahu musanniyan alaihim ubangiji ya yabe su kaun kunu lillahi abidin ku zamo ku zamo masu bautan Allah wa fi suratul sajdati tutula a cikin suratul sajdati ana karanta yabituna li rabbihim sujada suna kwana cikin ibada ne wa min adatihim yana da al'adan ubadu siyamun bin nahari azumi da rana kasarta zikirin lahi lailan yawan zikirin Allah da dare shuguluhum shine shugulin su Shehu Ibrahim me yake cewa me Shehu Ibrahim yake faɗa wa inna kibarun nas bil laili shuguluhum ko ruku'an wa auradan fa za kullu ahlasa fa'inna kibaran nasi billaili to ai ubadu ake nufi shiguluhum shigulinsu ruku'an wa auradan in aka ce auradan ai zikirun lahi ne fa za kullu ahalasa wa zalika fi zatil ilahi duk wani ana yi ne dan yardan zatin Allah wa min murjala ubadu sune ubadu wa hum aharul fara'idi sune suke da farilla hassa Allah ta'ala musanniyan alaihim wa kunu lana abidin wa kanu lana abidin sun kasance masu mun bauta ne wa lam yakunu yadduna siwal fara'idi su farilla in suka tsaye da shi ya isa musu wa min ha'ula'il munqadi'un a cikin wayannan akwai wanda suka yanke bil jibali a dutsuna suke washaf akwai wanda suke hanyoyi lungu-lungu daban wasawahil akwai wanda suke gefen kogi wa budun la'audiya akwai wanda suke cikin wadi wadi wadi suke zama kawai don ibada wa yusammuna sayyah ana ambatan abin sayyaha fasiru fil ardi fanziru shine sayyaha siru fil ardi fanziru ku yawo bayan ƙasa don ku ga halittar Allah ku gane abin da Allah yake nufi wa minhum man yulazimu baituhu akwai wanda kuma a gida yake wa salatul jama'ati da sallan jama'a wa yastagilu bi nafsi amma ba ruwan shi da kowa kansa dai kawai ya kiyaye wa minhum sahibu sabab akwai wanda kuma yake sauraron sababi kawai wa minhum tariku sabab akwai wanda kuma ba ruwan shi da sababi Allah wa musulaha zahir wal batin wayan su suke gyara batini zahiri da batin lamari wa qad asamu min al gilli an kiyaye su daga ba ruwan su da riko wal hasadu ba ruwan su da hasada wal hirs ba ruwan su da kwadayi wa damau hirsun kwadayi damaun kwadayi wa sharrihi da sharrin sa al mazmum wanda ake zargi sarrafu kullu hadhihi al awsaf ila jihatin mahmudatin dukkan wayannan su mai da shi su mai da shi wato fuska ne wanda yake abin godiya mahmudi ba mazmumi ba wala ra'ayatun inda min al-ma'arif al-ilahiyya wal azrar amma ba sa jin kanshin ma'arifa na ubangiji ko sirrori am aikin su kenan nan gurin su muslihuna ne eh su malaman sulhu ne saboda haka in ka zo da wani abu ko yaya ba ruwan su kana da wani abu za su yi shakkan da ka yi wani abu ko ba za ka wani abu ba a'a kana da kusanci ko baka da kusanci ko da tsaya ma kawai akan gaskiya ne ga abin da yake akwai kawai ko ka yadda ko kar ka yadda in ka matsa sai dai ka yi gaba wannan ana kiran su ubadu wa mutali'atul malakuti kuma ba sa kallon malakutu samawati ka san akwai bambancin itla'i da yawa waliyan wasu ana hada musu waɗansu kuma ba a hada musu wasu kuma kawai aikin su ake kamar yadda muke magana baya wal fahimu an Allah ta'ala fi ayatihi abin da aka fahimta cikin ayoyin Allah cikin ayoyinsa yana tutula lokacin da aka karanta maka gayar anna sawaba lahum mashhudun su kullum suna da lada cikin abin da suke samu wal qiyamatu wa ahwaliha da tashin kiyama suna kallon mashhudi suna kallon kiyama suna kallon fitan da ya taso ran tashin kiyama saboda haka ba za su yi wani abu ko gillun ko hasadun ko hirsun dama'un ayi fi'il mazmum ba za su yi shi ba wal jannatu wan nar lahum mashhudatani suna kallon wuta da aljanna abin kallon su ne a dumu'uhum fi maharibihim wajen ibadan su shine lokacin da su zubar da hawayen su تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون daka ga sun nesantar da haƙarƙarin su gabarin kwanciya ya da'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu haufan wa tama'an tsoro da kwaɗayi wannan shine dole a samu haufu da tama'u a cikin dukkan lamari duk mutumin da ya ji tsoro da yawa to zai ga Allah mugu ne duk mutumin da ya yi ƙauna da yawa ya kuma ragabu na rahaban wa ragaban ne ɗama'u da haufu ragaban wa rahaban ne idan wannan ya tsaya cikin tsoro to gaba ke dai ba iya amfani da wani abu idan wannan kuma ya koma cikin ragaban cewa ɗama'un ai Allah kaza kaza ne in ka dubi wannan shi ma ba a kaiwa sai ka haɗa biyu tukunna wannan muhallan dole ce ka haɗa biyu in baka haɗa shi biyu ba baya ba da ma'ana ba halin ka ware ɗaya in ka ware nan zaka ga Allah mugu ne in ka koma nan zaka ga Allah saboda tsananin kyautarsa kuma ba ka bi shi ba sai ba ka bi shi ba to dole sai ka haɗa wancan da wannan haufan wa ɗama'an ka ji tsoro ka yi kwaɗayi ka ji tsoro ka yi kwaɗayi saboda hali ne ba makami ba ne in ka ɗauke shi a makami za a halaka sai an ɗauke shi a hali wani mara zaka na yin fiƙun da abinda ubangiji ya ba su suke ciyarwa a cikin suratul sirati tadarru'an wa khufiyatan wa dun al-jahar min al-qawli kenan ko tadarru'an da kaskantar da kai wa khufiyatan da tsoro da boyewa wa ibadur rahman su bayin Allah alladhina yamshuna Allah ardi hauna su ne suke taka tsantsan wa idha khadabahumul jahilun idan jahilai suka faɗa musu abin da suka ga dama kalu salaman za su fita daga cikin wannan su guje ga barin wani abu walladin la yashhaduna zura sune wanda ba sa faɗan magana ba a yi da su ba su ce suna gurin aka yi wai za maru bi lagawi maru kiraman in sun zo wajen wasa ya ariduna anil allagawi kiraman ba za ka ga hankalin su yana kan wannan ba saboda ai can baya an gaya maka suna kallon mashhuduna alkiyama a hawaliya wal jannatu wan nar wannan shine dalilin siffofinsu walladina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama wajen da suka fi kauri kenan sune ubadu shuguluhum haulul ma'adi shagalan su shine tsoro haulu tsoro wato haulu tashin hankalin kiyama eh ana ruqadi ga barin kwanciya su shi ke ana su bacci in suka kwanta suna kai tashin kiyama ya dai eh wa damaru bawatinahum suka ko suka koyi batin su bisiyani da azmi lisadiki fi halbatin najati saboda abin da ya gudana ya rigaya cikin igiyar nan na tsira wallazina idza anfaqu lan yusrifu wa lan yaqtaru wa kana bayna zalika qawama sune allazina idza anfaqu in za su ciyar lan yusrifu ba sa barna walam yaktaru kuma ba sa koro koro me koro da hausa kaman rowa amma ba rowa ba me bambancin buholu na? ƙwabro buholu ƙwabro abin da ake nufi da kauro abin da zai kamar wannan ne zai isa sai ka auna mutum iyana shi za ka bayar amma ba zai isa ba sai ake kira kauro da hausa shi kuma ruwa ga baki ɗaya ne ga boyewa shi ne iktira'i Allah ya kiyaye wa kana bayyana zalika qawwama laysu min ahli ismi wal batili ba su daga cikin masu zunubi ko barna fi shay'in ba za ka same su cikin wannan ba ummalun wa ayi amalun su ma'aikata ne kowane irin aiki amilu haka bi ta'zim wal ijlala sun yi mu'amala da ubangiji da girmamawa da girmamawa kana abu muslimul haulani radiyallahu anhu min akabirihi abu muslimul haulani wannan abu muslimul haulani shine wanda tabi'i ne ko tabi'i ne abi musulman haulani shi ne wanda suka yi artabu da musailamatul kazzabi shi ne haramun alaihin naru kalbun a habba hudina shi ne suka yi kasa musailamatul kazzabi sahabi ne sahabin annabi muhammadu ne shi abu musulun wannan kuma rikicin an yi shi ne bayan wafatin manzo Allah da musailama musailama mutumin yaman yaman kenan ko ya kama shi ya ce ya yi iman da manzo Allah ya ce ya yi ka yi iman da manzo Allah ni fa ya ce ban yi iman da kai ba ba kai iman da ni ya ce ya ce to ni ma na kashe wannan raya na sawa aljanna na sawa wuta ya kama wani yaro ya jefa shi a wuta ya ce na sa shi a wuta ya mun kayi imani da ni ya ce ban imani da kai ba amma kayi imani da annabi ya ce eh sai ce to zan sa ka a wuta ya ce babu laifi sai ya ɗauki abu musulman kaulani sai jefa shi a cikin wuta wutan ta mutu ya fito daga cikin wutan ko zaren rigarsa ba ta cinye ba sai masu ba wa musaila matul kazzabi shawara suka ce ka kori wannan a garin in ba haka ba zai karya maka annabtanka shine ya kore shi sai ya zo madina da ya zo madina yana zaune sai ga sayidina umar bin khattab ya zo sai ga mutanen yaman sai ce a na ji an ce akwai wani mutum wanda mutumin banzan na musaila matul kazzabi ya kama shi ya jefa shi a wuta ko sai ce ai ni ne kai ne ya ce kai ne ya ce sai ya ce jama'a ku zo ku ga aikin da Allah yi wa annabi Ibrahim ga shi yi wa almajirin annabi Muhammadu eh ya zo ya dinga nuna musu abu muslim al-hawlani ya dinga nuna musu to shine abu muslim al-hawlani ce yana daga cikin ubbadu min akabirihim yana daga cikin manyan ubbadu yana daga cikin ina ganin shi ne na karanta a cikin hayatul haiwa na imamu dumairi sai na umaru ko sai ya tura shi yaƙi da ya je wajen wafatinsa kenan da ya tafi yaƙin shi ne jagoran yaƙin sun yi tafiyan sun zo dab sai kogi ya kawo sai ce duk dabbobin su koma bayansa sai suka koma sai kira sunayen Allah guda sunayen Allah guda hudu sai taka ruwa dokunan suka taka ruwan suka tsallaka shi abu muslim al-hawlani yana cikin hayatul haiwan na imamu dumeri da suka je aka yi yakin aka cimma nasara ana dawowa kogin ya janye suna cikin tafiya kuma sai Allah ya karɓi ransa a cikin a tsakiyar rafin amma ba ruwa to sai aka yi masa jana'iza aka binne shi a nan gurin sai da suka tsallaka suka ci ta to a yan ruwa ya zo zai tona shi aka koma aka tona shi kuma ba same shi a cikin kabarin ba yana cikin hayatul laiwa ne dumairi kana ya kumun laila da'iman yana tashi da dare fai za a daraka hul aya idan ya gaji aya gajiya daraba rijilaihi bi qadiban yana da bulalan da yake dukan kafan kana tsin da hu a wajen wayar kullu rijilaihi yana cewa kafansa antuma a haƙu da darabi ku ya cancanta da ke ku min dabati fiye da dabbata a yanzu na sahaban muhammadin an yi fuzobi muhammadin dunana ke kafa kina zaton sabon annabi da su amfana su rabauta da annabi muhammadu mu banda mu mu ma ya kamata mu rabauta wallahi lanzahimannahum alaiha ta ya'lamu annahum halafu ba'da rijala wallahi za mu yi gogayya da su har sai sun san ce ma cewa sun koma ga Allah sun bar waɗansu wanda su iya tafiya da abin da suke kai maganan sai na atiku ko yake cewa ya ƙulu na su kan zahabun rijala ya ce na'am zahabu wa kan nasabun rijala ya ƙulu na su kan zahabun rijalu ce ana cewa mazaje sun tafi ya ce eh mazaje sun tafi amma sun dasa mazaje to shi ma abin da ya faɗa kenan hatta ya alamu annahum halafu ba'dahum rijalan ka gani قال سيدي محي الدين محي الدين من العرب yana cewa laikina minhum jama'atun kasiratun mun gamu da jama'a masu yawa akan wannan kujera zakarnahum fi kutubina mun ambace cikin littafin mu wara'ina min ahwali ma turiqul kutuba na mun ga irin ɗabi'a su wanda in da mu kawo a cikin littafin littafin zai yi girma eh za mu tsaya nan za mu shiga zuhadu eh za mu shiga zuhadu insha Allah maratib maratib har su kuma duk wa'annan kowa ga irin yadda suke Allah ya ba mu nasara ka datar da mu albarkan sai na rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq wal haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari al-idar al-azim salatan tamla wal azala wal abada az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين